حمدا ونادينا صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وقال المسلم كما يقول سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وجه المؤمنين ان يغضوا من ابصارهم ويعبدوا ربهم ذلك عبد لهم انك خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويعبدن فروجهن ولا يبدين دينهن الا ما ظهر منها ولا يبدون بخروجهن على جيوبهن ولا يبدين دينهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بخولتهن أو نائهن أو نائب ولدهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإخوة من الرجال أو الكبر الذين لم يظهروا على أوقات النساء ولا يدرون ذلك منهن ليعلم ما يكتبون من دينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن يرحمه الرحمن والمؤمنين يكفروا من أبصارهم ويعبدوا وجوههم ذلك أمثالهم إن الله غفير ما يسمعون أما الله سبحانه وتعالى ما يمنع كنتم جميعا من الله جميعا da kuma zai iya mana haramci tsakanin wato gida wato nuni da wani wakwai nuni na tsakaya wani zai mara yankuku min australi yankuku da idanun su amma na yi nuni da wani zazzabu ba abin da jirgin su bi hada da gare su wa ya zo gugu yau da iyaye barkokin amma ba ya ce da wani da abin da ya nan da da ya ce kun kuma aikin da wani aikin da kun yi shi ba za na da yin haka har ta aiwon ya na aiki lau ka yi zo ina na aiki Allah ba ta wuce ima ya suna wani da ke zuciya ya ta wani hausa da ga nuna wasu kwanzurin kwanzurin bayan zarin da ta kama anan malamin mutum nan da mutane nan dan kada abin da ya halarta da kalle su ba na kau da kai ba wai ka yi ilimi kamar kana magana ba amma ba mu yi gona da ya auka ba tare da mutu ba matar da mata da mara da mutu sai duwan ma ya fada kanta ba tare da mutu ba to wannan ba mu ne amma ka kware irin to kana kware irin shi irin nan sai kai ma zuciya labari ya kai ma zuciya labari ba wani ya yi fara tunani to tunanin da zai kai ka har jini da halatta ba wala kuma mutane na horo da kawai da kai ga bayan abin da Allah ya haramta mana haka nan wani mummunan ka faɗa mummunan mata su ma ya bazun da gurin bari gurin amsari nina daga ganin su abin an ma da ya yi da kuma ne ga barin abin da aika da shi ya da gare su wa ya bar mu kiyaye wani da kullum gurbin gurbin kama kamar yadda ya wajaba Allah zai jari akan wannan su ma ma sai ya wajaba a kan yasa a garin mutum ɗina wanda na tsara da mutane da rana akwai mai kiran sannan da abdullahi bin mutum sai ya fara wani yanzu da ke alhali da ma zama sai da wani kuma an sa da jari lokaci sai mun zama ce ku goya ku goya ku shiga da jari sai suna mamaki ai an ce a rufe yi wuri to shi wannan ai mai da yau ba ne ba to shi ne ba ya wuce sai mun zama sai da wani ya zula wannan hanyar mutum ma ba kawo da ya domin makamu wani ya yana yi murya murya ma yana dawo sha'awa to haka shi ma yana da sauki da yanzu yau sauki na mata ya zama haka lama ne ko idan ka samu to an ji da rufe idanunka duk duk inda aka ce assalamu alaikum filon ka da hankalinka zai koma wurin musallam to shari'a ya ce mata su yi da irin ka zo kana suna ja gani assalamu alaikum ai gani ne ka ga yi zan zo ne idan na yi daga na yi zan kuma yi a ai wancan sai zuciya ba to ka ga wannan ne halatta a musulunci na miji ne da musulunci in ka gani da salamu alaikum wa alaikum salam amma mace tana tafiya kawai daga maza salamu alaikum kaga wannan an zama a mace yam wala yanzu na kan bayyana ni na nan wannan adam illa ma zahara min sai abin da ya bayyana da gare da wasu wani wasu wani babba sai dai fuka da ta fuka da wannan bai yuzu na zuru kallon sa ya halatta ne a yi ne kamar nisa in da na ba su na da cikin da shi tsoron da suna ba sai a yi wanda ya a cikin sai mutan wata hannun da ne ya haru ya haramta ya yi na kuma wannan na da cikin da mutum wani saukar gudu da mutuna ne wani ya ya riga ya hannun da ba wanda ne mai da kuma wani na sai sutura da mayafin ala yurin da suka gano da hanyar sunna ko wasu cutar da kayan su wani ana da launa wasu su da gajin su ne makani da nuri wala ayin biyar din da mun kan bayyana alam da alfaqi da boyayya wani amma alal wani wani bayyana abin da yawan da fuska da da fuska ne to kana irin dukkan da da ake yi wa abubuwan da shari'a ya haramta ne ya ke mace ya dinga mata shiga su ya ma su ko ya fito har ma wani ya ke yi bayan ya fito komi da komi zai fito kawai suturar ke kaga a shari'a musulunci ya ne wa lokacin da zai ke kar kuma ta bayyana zinin da wannan ai karairayen halittar gaba daya shi ake nuna wani duk da da iya ruwa da yi an zuwa irin gurbin da nan ba amma yanzu a karya wajen jirgi a karya bayan a karya tsakiya to Allah ya ce kar a yi haka da hudu tutu saura da suna cikin gurna illa yi wa hula shi yana sai dai ga maza da wani zan mu bayan auren a wa bayan yi wani yayan a auna yi da wani na ko yayan maza da wani أو أبنائهن نقول أعلم كنت قائما أو أبنائهن نقول أعلم مبالغا أو إخوانهن نقول يوم أو بني إخوانهن نقول أعلم يوم ثمنا أو بني أخواتهن نقول أعلم يوم ثماتا أو نسائهن نقول ما أعلم أو ما ملكت أيمانكم نقول أبن دامه كما لك كما كنت فيقول لهم ذنوبهم لا لك يسجدوها wato waɗannan da aka koye ya nada su dubi mace ko ina sai dai ma bai da tsoron da ba su da kayan cibi da gudu waɗannan tabbaruka shari'a ba ta halarta aure da kayan ba a ba zai aure wansa ba sannan ma ko ɗan gani ba zai aure ɗayansa ba haka dan dangi ba zai aure mata ubansa ba wannan sunan haram mutu da yake na wancan ba yaran da ga wannan mata ba tare da rukuni ba ya yi da sanin ta amma abin da ya haramta ya gani tsakanin cikin ta da wuraren wannan haramu sai haram na zo kallon wanda ya haramta da ke da alwari ga wannan wurin wannan amma da duk da ayyuki da ko da ma ya yi wa kharajin min zalika al-kafiran kafirai sun sai cewa fi zalika al-jadid فلا يجوز لما تنكشف إذا بدأ المسلمين رجاي لو كنا لنجوى إذا كان هو ولا إذا كنا كافرين وسوما بهذا كما تنسون منه رجاي منه ما يعيش ما وشمل ما ملكت أيمانهن سوى ما ملكت أيمانهن يا جماعة أبي الأباني ولا نقول كوي أكان على ذا سجا بيجي أما بند تكاين سيدي وروح أو الداعي للكفر مصدره في حدود العام كمان المجرد مصدر الصرف عليه بشكل الكل الداعي لمصدره في حدود العام كما يجب أن يكون عليه kananan yara ke na wanda ba kai sha'awar mata ba to wannan za su yi amma su ne shi ne da ya yi kai da wani da bai bai tafi da wannan wannan tsari da koko a isis na wanda ya rabu da larabaci banda ma abota bukata irin nisa ya zuwa mata ya yi da wasu balaga ba waɗannan za su yi gida su so abubuwa wasu karfi da ne su ko su ne ne in sun kai wa ba da sha'awar mata ba من الرجال الإيمان يعني أن لم يجد لك كل يظلم قوة لكثير الذكر ليس به أبن المرأة أو أن يكون كنانا يا رابع معنا الأنفال الذين نعلم لم يظهروا على أوراق النساء وأن بالضبط النساء الأورا ما دارا للجماع ليس كجماعه فيقول يا لك أن يسكين لهم ما جنة تبين مسؤال ما أنا بين الصبر والروى أما شما إن بين زكاة سيدي ولا يرون يأتيهن تسكك كما هو ما يمزين لم لم أسمى يزين يزيدونها من زينة من العلم من الخالق كما أنا مدى من لا ذرة مدى يحنون kamar da kan ke zuwa sama yana tafiya kana jin kwanan kwanan wanda zai jawo hankali yanzu ko dai da kan nan ne kwanan kwanan kwanan da jin wani na kan jin yake zuwa ka ga wannan da kan ma ka ji da kai ne da an da da kan jin jin da wannan kamar an jira suna kan da kan jin yana jira da yare ne ne yana mutunci waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ma za su yi haka don su bayyana abin da yake tare da suna duk abin da zai jawo hankalin mutum ya dubo yau to shi ma an hana ka kan misali za a ga wasu sai za su zai gidan mazajen sai sa turare ne kan shi a yi duk inda ka yi turare ne kan shi aka walwa to sai ya shigo saboda ka in kina da turare ki sa da ake gudu ki sa kun shi ne aka hada da gobe amma an sai turare ne tsada sai za a rubuta na a zasu ranar ga kwan ga kan shi ruwa ga karere ya yi ne haram wato mun yi amma ba sai ya ka kudu wa Allah in ya baki daya ayyuhan mu'minu ya mu'minu ne min ma wa ma'ana kun daga abin da ya wa kuka yi min al-nadar da kallan nan al-mawdu ya dan hana wani wurin gari shi mun bayyana da wannan sa لعله إن كنتم عزيزا فتفلحون فاتحوا وفرحوا تنجون فاتحوا من ذلك كما جعلناك من قبول التوبة فمن تقبلوا فاتحوا وفي الآية أسلم آية أقول فقديم الذكور للجاهل ومثال الناس السماء
وأنه لا يؤمنون وصالحين في غيرهم وإمامكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليس عبد الذين لا يجدون كان حتى يغنيهم الله من فضله والذين يملكون الكتاب مما ملكت ايمانكم فقاتلوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الذي اتاكم ولا تكونوا فكانكم انكم لا يؤذون ربنا ارضا لتتقوا رب العالمين ومن يذكر فينا فاننا نولد بآياتنا وقرآنهم وعيدوا الأيام وقولت أيوب وإليه بكل مسلم جمع يمين وهي من يأذن لها زوج وتبر من مدينة كانت مثلا كانت غدوة من أو سيد هو نورا ومن ليس له زوج هكذا والذي ما كان أولى منه وهذا والمنزل الأمران الجنتان والهرائر الآيات والصالحين تتعلم من المؤمنين من إبادكم لقبائل وإبادكم لقبائل وإبادكم من جبون الأرض لكجم الأرض من يقول أي أقراء إلينا ينظر له فقراء فقيرين يؤمن الله ألا يهود أساس بسرهم لحول من قلبه قبل والله واسع ألا يلوم هل هو لحديث ذلك الذي عليه المسلمين kaga nan yana nuna cewa shi yin auren yana dawo arziki domin mun da ke cewa shi sai ya yi kuɗi a wajen kai ba jin ne shi ke jawarin idan an gani kuma sai ka ga an samu gobe da yawa za a yi mutum shi kaɗai karan kansa ya gagare da shi amma yana yin jihadi sai ka ana da gona yana kawo wannan abin da aka ce kenan idan ya yi auren nan zai samu ganewa kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai wanda ta shi daga fadalansa saboda dai shi shiyar da mace sadaka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko noma da kasa a bakin matan ka sadaka ne to duk ko mai sadaka Allah zai nan to amma kai da baka iya ji da kanka ba wani ba ko an tashi da kanka da da nawa za a ba ai kai zai yi in baka je baka zai yi daga sun da kake da iyali kai je kai wahala kai wahala kai nemo ka samu sadaka ne a tsarin rubuta to duk wanda yake sadaka kuma Allah zai ba shi to haka Allah yake cewa idan kuna da talauci ba ku da kuɗi to idan kun auren Allah zai wada ta rubanni daga ballansa Allah ne wani aliyu masani wanda ya sa'alu bin wani la yajiduna raka wadanda ba su gudun aure su kame ai ma yanzu wanda zai abin da suke aure da shi min maharin na sadaki wa na fakatin da abinci su kame an zina da wani zina kan su zina hatta yuhumma Allah har Allah ya wadata su wasu a alaihi ya wadatu min fadli da falalansa fa yanjuhuna sisi aure wallazina wadannan yabtaguna kitaba فمسلمين الكتاب ينكفر فالمعلم كاتبا مما ملكت ايمانكم لك اكل داما فقلتم كمن لك من العزيز نباي من العزيز نباي والإماء دقيني والوقل ويندي ماتا وندا suna cikin ɗanyen bauta sukan zo su ce mu masu yanzu muna so ku tsayar mana da kanmu shi ne ma'anin yankan bautar bawa ya sai kansa da kansa a sa masa kudi yana zuwa yana gozu ko yana zuwa yana biya ya je ya dawo har ya biya in ya zama biyan ya zama na in ya kasa biyan ya koma bawa abin da kuma aka ji an ji halal to sai na zuwa akwai mata su ma bayi suka zo suka ce mu iyayen biyan suna wasu da yi mata to na mace akwai halayen na yi samu da mansa ina za ta samu kudin mai yiwa da je da je da je da samu kudin shi na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta ce idan sun zo sun nemi ku yanka musu banzan fa kaji buru ku sayar musu da kan kudin ku yanka musu banzan amma sharadi in alimtum bihi khayran in kun san alkhairi a cikin su wato ai amanatin amana kuma wa qudratin alladhi tana da sana'a za a iya kai za a iya yin kuɗi kuɗi za a iya yin abubuwan da za su samu kuɗi ba ta hanyar da zaba shi ne in alimtum bihi khayr in ko kun san ba alkhairi kullum kuna ganin tana ado tana sa tufanin da ne ba ta da kuɗin shi to wannan wani ya dai mali da nama wasiqatuha siganta siyan kan fansan nan masalan ta dabtuka da alkhairi shaharai na yanka maka fansa ma'ana na sayar maka da kanka a kan dubu biyu fi sharai ne a cikin wata dubun da tarin alkunkun wata dubu daya na baka wata biyu ka kawo dubu biyu bai za a sai ganin ma idan ka zo da su ba an ta gobin kai ka zama ɗa sai kudu sai ce ka bin juna yadda na kuma karɓa to wannan ya zama yankan fansa kenan وآتوا أمر الرسالة كبار wannan horo ne da shugabanni ne bayan ba daga dukiyan Allah allabi ya ta mu wanda ya ba ku bayan ta'inu abinda za su ne da yau ko da shi ne a dai man su zama alaikum a cikin bayan da abin da suka dinga a kan na mana kun hanyoyi da za ku bi ku taimake su fita daga kankin bautan da mutum watakila yana maka wani aiki ka ce to na kawai ne maka kaza ko kuwa a yi a cikin biyan ka ce to shi ke nan a cikin dubu biyun nan na yi ne maka dubu kaza don ka samu biya dukkan da duka ke biyan bayan samun tafiya sai ne bayan ya ce na yi ne maka kaza zai ba ka ƙarfin biya ne to shi na Allah ya ce ku ba su wa وفي معنى ينادي الجمعة الذي لا يبايع أن الخط شيء سيدت وانا أبو من زمن يا كاو تمونا shi ya wata na biyu ce ga ɗari juna fara bayarwa ya kawo ɗari ko zai ce to ka kawo ɗari juna ya ne kamar da nan zai zai wala tukuru wata ya tuku karku karku tilasta ƴan aku yanzu alal ga ita biya in aradna ta'awuna in sun tafi su kare kan su da abubuwan hannu wa hadhihi iradatu wannan zikin nan mahallin ikrari fala mamuma li sharri لتبتغوا لهم كل ما للكراء التي تستعمل أرانا الحياة الدنيا تركتن رأي والدنيا آية لا توقني في عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي كان يكون جواره yakan sai ku yi shi shugaban mu da kai ba ya sai ku yi mata zai ji yayin da mu banza su je su shiga maza su samu kuɗi mu ba mu to a cikin halin haka sai aka samu wata mata daga cikin da kai gaskiya ne ba yankan banzarin da kake yi ba na so ni ma ba na so in da bai da kaina a banza to sai ni da ta ce ki dole sai ta kawo ni Allah ya ce ban yadda ba kar ku kawo wannan a kar kar ku yi da za ku akan yin zinaje wa man yakun na wanda ya yi da za ku fa inna Allah la yukrayyina Allah ghafurur rahim mai gafara ne da ramari ba ya kirayin da ba ya kira tawon to kaga a can an ci akwai wani hasanin musulmi wani mutum ya kara wajensa ya ce wallahi talauci ya yi shi ya ce ya yi aure sai ya yi aure ya ce to je ka sai doki sai sai doki ya ce sai ka je ka sai hali ne sai sai hali sai Allah ya harbuta shi ta wannan hanya sai kuma wani yau ya tabe shi ya ce ni ma talauci ya tabe ni ya ce ka yi aure sai aure ya ce talaucin ya karu shi da jima nan da jima nan sai da jima kan sai ce to ayoyin qur'ani wa in ya tabarraqa yu'min ba mu kullum in sa'ati wannan ya dace da matan da rage da arziki shi sa da yawara ya ci gaba da samun arziki wannan ko ya dace da mata da hausawa mai farin kafa ko da ya auri matan komi mas'uma dama an ce akwai shi umar mata ba wani akwai akwai shi umar mata wanda da ka aure da ka lokacin shiga bala'i ne ga wani mata ta mulki da ya daya wannan bala'in to gudu shi ne Allah ya ce wani ya tafarra a su ma wadancan can yan ce in an hannu Allah zai wadata wannan kuma yan an bai in an raru Allah zai wadata to wannan matan da bata dace da kai wanda nan wanda da ka aura ka shiga masifa ka shiga bala'i ka shiga menene wani ranar gobe wata ranar ka za ka ce ta zanu a sauka lafiya shi ma kin aya ne sai kaga hadisin hadisin da za mu rana da ake cewa wai mutum ya ruwa ya yi ƙarin talauci an ce ya aure ya ruwa an ce mai talauci ya karu aka ce ya ƙara na ji mana hadisi da yawa wai wani ya ruwa ya ƙara ya ce talauci ya dame shi aka ce ya aure ya dawo ya ce wai talauci ya karu aka ce ya ƙara aure ya dawo talauci ya karu ya ƙara aure zai rage wuri to ai ciyawan jiro ne ta yi ta ƙara da ɗiba ne kuma ka ƙara to dan gari samu wannan duka ba ya tsaye wani sai dai aure a dakon ya hali abu ne wanda zai jawo arziki Allah zai buɗa maka saboda sadakan da kake yi amma ba ka kafe cewa ba ko ka ki cewa dan da yawa wanda yake cewa ne amma da ya ga wani sai da samu ne ya aure to ya shiga makanta bala'i ka tsaya ka kula da wanda kake ji din nan idan ka kula da shi kana ba ta abinci yadda ya kamata to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ga maka tabbatar da nan yace idan kana da mata daya fa kuna da ita kana ce da idan ka karo daya ta amal wani ya tafi abincin da ne shi in kuna biyu kuna biyu ka kula da shi da su Allah zai samu abincin albarka in ka auri uku abincin biyu zai ta uku in kana kula da uku kana da sai Allah ya samu abincin albarka abincin uku sai ya ta uku amma ba ka ci cewa ba gaban mata za a rinji tsarin kaga wata an muna da kuɗi ko ba shi aka baka na noma sai mutum zai kama aure mai gida ko ya bata ba ko wannan ba ne zai ne ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات وما تدعون الذين أمرهم أمركم وما يدعون المتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمثال جامد المصباح في الزجاجة
ذلك فأنها غرفة نور يقدم درجة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور حلال يهدي الله بنور من يشاء والله الغفار للناس والله بكل شيء عليم ولقد أنزلنا إليكم آيات التي بأعينكم تركبون مبينات بقتل هذا وقتل هذا مبينات في هذه السورة أو أن السورة يبين فيها ما رجع هنا بين أذن أك أو متى أو بين أو أيضاً يكون مثل متى بينين ومثلا كما قال مثال من خبر عجيبا لا بين ثم ما أن قاموا أجسوا أن السورة كما يتكلم لبان سيدنا عائشة labari ne musamman halin da ƙurani ya kai ke kawo haka da labarin annabi yusuf labari ne musamman halin haka nan labarin kisa sai da na maryam uwar annabi isa labari ne musamman halin Allah subhanahu wa ta'ala ce ya kamata mutum ya lura duk ayoyin ƙurani a cikin ƙurani a masalan min alladhina daga waɗannan malau da su da su ne min qablikum wa rabbukum ayyuhum da amsalihim jinsun wa qabilun sai aka bayin al-ajima ka kamar labarin aisha da yusuf da malam wa ma wani zatan wa'azi ne lil muttaqina kamar tsoron Allah fi qawlihi a cikin inda Allah ya wa'azi yana cewa wala ta'khudhukum bi ma ra'atum bi dinillah inda yace wazani wazani ko ai an bada hukuncin sa to shi ma akwai wa'azi idan mutum ya san zai kankanta a kamo cikin mutane a tsara mutane a ce gashi ya yi na aimai kuɗa da tamani to wannan wa'azi ne tsakani ta ke wannan a kama ta ce mutunci ko kuma a yaran mutunci a kama ta ce jirgi ko ya mutu ne zama abin magana ga yayansa to wannan ya zama wa'azi kuma da ita ne ya ce cewa laula in sami kuma zalmi ne mutunci a kawo da aka kawo magana ɗin ne da ta karya to ƙarshe Allah yake cewa me yasa mu'minai in sun ji irin wannan magana su ce ha za mu bar wannan ma zai karka ɗauka a kan ayatin ya tsaya har kanta in ka ji an danganta mummunan magana a wani rubu wanda yake yana musu kyakkyawan zaton gani ne ko ko yana da zaton gani to karka ɗauka ka sa a zuciyarka da ne dinga ba da lafiya da dai ga wani ka ce ha za mu bar mu أولو لا يسميه الغروب kuma da cewa da Allah ya ce yadda Allahu an ta'udu bayan an gama musu bala an masu haji an waɗansu daga cikin su an masu wula da dangi Allah ya ce irin waɗannan abubuwan da kuka yi Allah na muku wa'azi da ku goma shi ma duka yana daga cikin wa'azi da Allah ya kawo wa tafsiya da kuma ke bantanta da muttaqina من جرم الله يكون وأذين أمامه بدا للمتقين وأذين المتقين ما جرم الله لأنهم المنتجعون لها دم جرم الله في أنفاني لوازي بقوة يكون وأذين أنفاني سبا فرجل بقص الذكرى سيذكر من يخشى من جرم الله في أنفاني لوازي الله نور السماوات Allah shi ne hasken sammai wal ayi da ƙasa munawwar ma mai harkaka su ne shamsu wal qamar da rana da wata masalururi wannan su harken sa ai da bade ne na mu'min ka biskari ga bakin da bani ne fi halis bawu da wani kula a cikin al-misbahu da cikin da a cikin tsarau a bijayen wani yake ne da wani nan والمصباح لنا السراج مثلا او الفتيلة هو يمكن جدا لنا الموجودة وانا كيسا موجة والمشكات هو ناقل وانا انكفت هل تيجي بسوها اي اي ذنوبة الكثير اشكين مثلا الزجاج مقررهما كأنها كاشي إذا كوكب الدري كمن توراه نمي حسي شيكا شيكا harshen kwan ga harshen labarin ga harshen man da yake ciki to shine Allah ya faɗa irin misalin gobe yake nan ai muliru bi kasar tsari wa lanya min asari bi ma'anar dafi dafi don tunkuɗewan an salam da mu wa bi lanniha kawkabun turiyin ko sirri وتسديد الياء منصوب إلى الضم المغني توبا وتأتي هورا للمصباح للمال وفي القراءة توكل قلت قلبه توكل في قراءة الملائكة أو أوكل مبنيا للمنقول من ذاتين وقد وفي أخرى توكل في الفوقانية ana hurawa min zaitun daga mai shajaratin itacen mubarakatin mai albarka zaitunatin na zaitun la tafiyatin wala barbiya ba na gaba zuwa na yanzu ba bal bai nan ma tsakanin su fala ya tamakkanu min hamu ba zafi tare da shi wala barkin ko sanyi muzaffai masu cutarwa biyu ya kari zaituwa man saboda haskensa ya kusa yi ya haske ga hasken man ga hasken ɓarorin ga hasken da bari da tunani wato shi hasken kwamma kawai ya kusa ya haskaka wa laulan suna ko da ba a sa wuta ba nurun ala nurin haske akan haske binnari da wuta wa nurun ma hasken allah ai wuta hun biliyar daga mumini nurun haske ne ala nurin imani bisa bin imani ya jama'a Allah yana shigarwa da nuri ga hasken shine addinin musulunci من يشاء وليسوء ويضرب الله الامثال ان لا بد في السائل فقريبا يفهم يعتبر ذنب الغراب فان الذنوب والله بكل شيء عليم wannan ma da muke cewa haske ta ce hudu ne akwai hasken da yake bayyana abubuwa a bari yanzu in duhun da yana nan ba su gani abin da yake gaba da amma da hasken rana ya zo sai ya haskaka maka abin da yake gaban ka haka nan kuma wata inda duhu ba za ka ga wani abu ba amma wata ya hanci za ka ga wannan duhu a hanci ya ne sai hanci na zuciya wato hanci ne ya harkar ganin ido harkar ganin ido idan mutum idon ka baya gani zai ko ina duhu ko da da hanci rani zai ga ko ina duhu amma idan akwai hanci a zuciya a idon sa to shi kenan shi kuma zai ga wannan hanci ranar zai ga hancin watan in ba hasken gidan ba zai ga waɗannan ba to akwai haske na hankali shi ne na zuciya shi ne hasken Allah wanda yake jefawa a cikin zuciyar mu in ya zo da ya ji gaskiya sai karba da ya ji gaskiya sai nisanta shi za a kan ce Allah da gwada mana gaskiya gaskiya ta arzuta mana shi da an nuna mana ƙarya ƙarya ta arzuta mana nisantarsa to idan ba wannan nuni a zuciya in ana maganar Allah zai ga kawai yanzu kamar ana wani abu kamar kowa shi ne ko mene ne sauran sai Allah ya sa wannan haske a cikin zuciyarsa to sai kuma haske na ubangiji gaba daya wanda ya fi ƙarfin hasken komi shine idan wannan haske ya sauka to ya zama wajen ayatar ke shine za ka yi ne kamar yana cewa alkawar kullu hali wasu hadisa ta duhu duhu Allah ne haske kawai to da kai sai da ni akan ubangiji ne sai da ni akan gobi sai ka gani shi kawai sai da har nuru ne nuru ne nuru wannan hasken guda hudu haka suke alaƙo ne hali idan babu haske ni imani sai ya kai ido sai ka ji Allah yana cewa hasken banza ne لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالذين أي وانا يجي هنا كلمة كاملة أما كنا نجي كذا ولا يجي مقام ko ai ko min yana yin galibi tun da ba hankalin zuciya ya zama kullum balla tun da bai ko bakin yana magana amma tun da bakin imani yana yin ba na zuciyar nan shi yake haka kana sararin shi yake haka kana kullum shi yake ne wato Allah ta ba mu hankalin zuciya dan hankalin zuciya ya tabbata sai ka zama mai cikakken gani da cikakken gani dan ka rasa ido na zahiri baka rasa na bani ba zahiri alam zahiri alam manya-manyan malamai suna nan makawo wanda ya riga da shaba makawo ne a shaba da shaba ba zai zane da kuma wanda ba makawo ne ko ina makanta ina makanta sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah Abdullahi bin Maktum makawo ne ina makanta saboda haka ashe makanta ne makantan zahiri baya cuta kurmantan zahiri baya cuta na baki ne wanda ga baki na zuciya shi ne nan Allah ya ce ta ba ya da amfani to Allah shi ne Allah ya ce amma guru samawa ya ga waɗannan hatake hatake wato an ce shi ta hanci ga hanci daga Allah na zuciya ga hancin ganin gaskiya daga Qur'ani karanta ga hancin murya baki ga hancin murya na akwai ne shi ne ce guru alalu amma wannan ba kowa yake samu ba ya hajjin lahu ne guru guru kuma ya zo ba wani misalin liman Allah ya kawo muku misalin yadda za ka fahimta wallahu kulli shay'in wani duk abin da za ka yi a duniya da kuma saboda kan ba mu kuɗi a duniya inda zai shiga duk abin da za ka nuna mun na wa'azi da zai shiga ba saboda zuciya an kulle ne idan an bude ya hade ko da an jefa sai sai wallahu kulli shay'in
في بيوت مدينة عن الرفعة ويذكر فيها اسمه بسجود بسجود فيها بالركوع والأرقام رجال لا تلهم تجارة ولا تكن أنهم لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون من تنكلوا به القلوب والأبصار ويجزيهم الله ما سمعهم ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب
fi buyutin mutane ko fi sabbi wa ra'ati wato ana ma Allah ne dini a cikin masallatai ma'ana duk wanda yake da wannan harbi za ka gani shi a wajen sujada za ka gani shi a wajen ruku'u azin Allah fi yusuf sabba ra'ati azin Allah Allah ya yi dini an turfa'a lalle a ɗauka ka ambatan an tu'azzama wani karafi ya zuwa ambaci sunan da a cikin tauhidi da kadaita shi yusabbihu bi fajri muwahhadati wa qadriha ay yusalli lahu ay yusalla lahu ay salla gare shi ya aljinta lil wudu'i wal asar da tafiya da malaiti al-dhikr wal asar a shaya yammaci ne da wani daga wani suwa zuwa yin masu yin tasbihin nan ma zuwa Allah sannan na a ciki wadda harfin da ya shiga da imani su ne rijalun madan ba'i da sandu isa zuwa biya da jahannu da kasirin ba'i wa alamati ya kun sabo na irin ba'i lahu wa rijalun ba'i da ba'i ne da yin sabo ya da jahannu shi ne muƙaddar mu jawabu su'ai muƙaddar mu jawabu su'ai da munadir كأنه قيل كما أنزل من يسبحه ويجب ألا ويجب ألا يسبحه لألا يسبح رجال رجال مدد سوى مدد كأنه لا يسبح ولا سيد السيد ولا بين كالكسر ولا بين قربان عن ذكر الله وين عبد الله ويقال الصلاة سيد صلى وزمها hawa ikamati ba ce wa ikamati salati ba aka ce wa ikamu salati tafsirin da tsawon zuwa wa ida in zakati da bada zakka ya kamu da suna tsoron yawman rana ta takallaba biyu kulubu wanda su ne ke jirgina shi wani absar da jirgin min alkawfi daga tsoro alkulubu zuciya mai da majaji wal hannu ranar da zuciya zai dinga ɗau an zo gaban Allah kenan an baje kaya ga aikin jarri ga aikin haini ga nizari ga Allah a gaba gaba mai kuwa baya to lokacin ne yake ta takallafu biyun gurubu zuciya zai dinga ɗaukar so suna za a gabu in rana mai motar za ko aljanna wala abzaru gani da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to su waɗannan mutanen sun su ne waɗanda suke tsoron wannan rana sakamakon jin tsoron ranar shi ya sa kasuwancin su ya hana su ciki ba kasuwancin su ya hana su ba da zaka ba kasuwancin su ya hana su duk aikin ibada ba don suna tsoron irin wannan baina na ne da yake fi yawan shima iro na tutubawa ya dubi ma'aunin dama ya dubi a wajen haunu dama yana duba duk alasa da dama ya rijaya alasa dama ya rijaya ni ya gani haunu ya ce Allah ya kiyaye mana haunu shine ranar kiyama liyajjan kuma ma zana bayan dukkan Allah ya saka musu kyakkyawan abin da suka aikata ai sawabu gudanar da wa sanar da ma'ana wasu wazira wani ƙara musu yin fadi da ya fadi nan da wallahu yanzu Allah yana azurta man yi sa wani yanzu bi gairi misali ba tare da misali ba bayan ana cewa kula da yi mutu bi gairi misali wani yana ciyarwa ba lissafi ai kuwa tsiru yana yawata ka annahu la yanzur ma yanzur kamar bai lissa ba wani yake ciyarwa ka Allah subhanahu wa ta'ala yake ko a nan duniya ma ka ga ya ba wani kuɗi da sarki a nan ba wani kuma ya talauta shi haka nan Allah ya ce shi ya ga dama ya azurta wanda ya ba ba lissafi
والذين كفروا أعمالهم كسراتهم بشيعة يأتي السماء ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجدنا عنده فوقيه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر الرجيم يغشى الموت من وجه الموت من وجه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده سلم جريحا ومن لم يجعل له نورا فما له من نور
da aka yi misali na mummunai waɗanda Allah ya sa haske bisa haske sai aka kawo kuma misalin da aka rai wani yawon duniya wanda zai na kawar waɗanda sun kafirce a amalin aikin ka sararin da ke a cikin kaman karwayoyi ne ya ne a hagu idan ana tsananin zafin rana kana tafiya a daji zama sarari sai ka hanyi wani wuri tsan kamar ga ruwa nan da hagu kana tsammanin laruwa kana tafiya kana tafiya sai ga ba komai to haka aikin tafi ne yana ganin kamar yana da wani abu kamar yadda kake ganin abu laruwa can zai ji tare da ba komai ya san ana amsa mu bai ai sai fada ne a cikin daji wani su'abu shi ne tantanin rana lura da ake gani biya a cikin nisbun na hadarin da rana fi shiddatil harri a cikin tsananin zafi ya shiga gulmawan gari yana kama da ruwa mai gudana ya zama musamman a saman kuma ake mutum yana da yanki ya rasa ruwa yana tafiya ta kayan ranar sai a ji ga wani barari can ga ruwa can an ya kusa a yi kaga zai zare da gudu idan ya je ya gabe ba ruwa ne ba a yi rabin shi zai karu to haka har kan muni da kafin ciki yanzu nan zan a mai yin shi yana da san sama a ruwa hatta ila ja'a har sai da ya zo masa zai ganin yin shi sai ya samu komai ba min ma hasiban ko daga abin da ya zata ka zalika kafiru haka nan kafiri ya tubu anna amalahu yana zaton aikin sa ka sadakatin kaman sadaka yanzu ku da yake ciyar da shi zai samu abinci a lahira hatta ina ma ta har sai in ya mutu wa kadima ala rabbihi ya gabaci ubangijin sa walam yajid amalahu ya samu aikin komai ba aikin ba ya amfane shi ba wajen Allah ya samu ubangiji a wajen aikinsa wafawu zamahu Allah ya cika masa misalin da aiki Allah ya zaka masa zai duniya a nan duniya to aikin gadi in yayi a nan duniya ake bani in yayi sadaka Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa kudi Allah ya kara masa farin ciki don Allah ya kira bai da gobe shi yana tsammani yana da wannan wani Allah ce ai na riga na biya shi a nan duniya to kai ma mu ne da kai da naka balagan Allah in Allah ya yarda maka Allah ya rabe shi to ga balala tun da kana da imani kai ma din ba dai ka bane to shi ko tun da ba imani ba wani balala to daga duk abin da ya samu a nan duniya an ba shi kenan an biya saboda bai ba imani to amma yadda imani a baka a duniya a baka a rayuwa za ka samu kuɗi a baka lafiya kamar na kame a duniya amma tun da imani an hanyar a lahira a baka kuɗi a baka lafiya a baka tsohon amma imani ya sa ka samu a lahira ba irin na kafin والله سريع الحساب الذي لو كان يسالين المجاهد او الذين كفروا قوه الحساب كافرتي اعمالهم السيئه ayyukan rumuna na ka zulumatin kamar duwanni duwa kan du ba kamar nurin ala nurin ba fi barin alkin teku biki mai tsananin zurfi na ya ga shawo mawu kun fayar rufe shi min farko daga samansa mawuyin min farko ne wani wani kuma a zaman da kuma sahabin jirgi al-mawjud sani ai game zulmatin duwannan ne wadannan zulmatin duwanni ba su ha mawka bayan duhu bayan duhu ga zulmatin bayan duhun teku wa zulmatin mawjud awwali ga duhun kumfan farko wa zulmatin sani ga duhun kumfan na biyu wa zulmatin sani ga duhun jirgi ne za a gani ba za a komi ba idan ya kai wannan hali idan an waje da idan mai duba ya fitar da hannunsa fi hadisin turba da cikin waɗannan duwanni a nan ya karya rana ba zai kusa ya ganta ba a yi zai da tsaro biyu ya ja man nan ya abu ba wa rabu ran to Allah ya sanya masa haske ba amma da mun ba ya da haske ban ya yi ba wa wanda duk Allah ya yi ba zai shirya idan Allah ya samu ne ne haske sai ne da wani magana yana raba wa ne in sallar kan da ke ka kira ta da mutum fa inna mu yanzu da kaifin hankali muni dan ba da irin da yake kallo ba yana haddi ne ina duba da hadin hadin mun za ka wani bawan Allah ya duba wannan mutum ya ka wannan mutum za a yi babban mutum nan da to kira ka ne da ni ko ko ta wannan mutum ya je ma za a yi shi mutum duka kira ka ne da ka ni to yayin wannan yana kallo ne domin Allah to mutum ne Allah ya sanya duk wanda Allah ya sanya mutane ba ba ma yake
ألم نرى أنك لتدور يوم السماء والأرض وخلق أرضها فلم نجعل صلاته ونفسها ولا علم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم نرى أنها تجري نهارا ثم يدعو بينه ثم يجعله ربعا فكذلك يخرج من بلاده وينزل من السماء من جبال بها ثم يكون فيجيبهم من ويتركها من يشاء يكاد بلا نفسه يذهب بالابصير يكذب الله بانها ان في ذلك لعبره لاولي الابصير
yana da cikin ayoyin Allah Allah ya ce alam karama bi gani ya rasulullah anna Allah yusabbihu lahu ma fi samawati Allah abin da ke cikin sammai duka suna barkake shi wal ardi da kasa wa min at-tasbih min al-dhikr fi salatin yusalla wa tayru min aymanin mubairin bayna as-samai wal ardi tsakanin sama da kasa safatun sun fi ɗauka cikin su ba su daɗi wanda nuna kullum kowanne daga cikin abin da ke sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su kada a yi mawaku salatu Allah ya san salatu ba wa tasbihahu da tasbihin sa sun na yin nan ma daga gani tasbihin ce wa Allah da duk abin da gani hatta yake yi nan na yi na iska na kaɗa shi ma godiya ce wa Allah والله عليم على المسلمين بما يفعلون تأذين سجائك وفيه تغليب الآخر ولله ملك السماوات ملكا تمنين الله والأرض لكذا خزائن المطر تسقط الروى والرزق والنبات جعل في الجنة الله يسنسن الذي لا الله يسنسن الذي لا shi ya san arzikin da zai bayar shi ya san abin da zai tsoro da wanda bai da ba wata rana ka yi ba ya tsoro wata rana ka duba ya tsoro ruwa ko ko ya tsoro ya ki ba da albarka ne ga ruwan ga komi Allah ya hana albarka ko ko a rasa ruwan Allah ya albarka Allah ya ce shi ya samu wannan ba wani mutum wa ilayhi masiru makoma zuwa ga Allah ne alam tara ba ka gani ikon Allah yanzu yana korawa duk duk da wakil yanzu sahaban ana kora jirgi ne kana ji kana gani daga an hada jirgi ana kora shi na tafiya da sauri yanzu da za ka ji ana ruwa a kan wajen ka gyara wannan sai ka gyara wani daga ina ai na gani daga gaba da ba ai akwai mala'iku masu kora ne duk inda ake ruwa Allah na kora shi yana tafiya yana tafiya har a kai baki inda Allah ya zo a yi ruwan a tsaya da ruwan nan. Yamman yi ajiyar bayan ruwan nan ya tara tsakaninsa يضم بعضه الى بعض يتارى ذلك جوا بعض فيجعل الانسان متفرقا في اجل wani lokaci za ka ga zai can a yanki wancan a yanki wancan a yanki in Allah ya yi gada ma ya yi ruwan sai ka gada ne ko maru da Allah ya gina da yanki ne zai ga maru sai ga kuma Allah ya gina da yanki wani da zai ji Allah ma ne sun mai alu gari ne ya ci kama ruwa ba ku ruwa ba bayan wato jirgi da wani akan wani وترى الولد كان يجنه ويخرج إلى بدنه إلى يمينه تسكي إلى يمينه بلان يعود كيف يجنه وقوشا ينهو سيدنا يتبعني حتى أن يجنه يجنه وينزل من السماء من بان yana saukarwa daga sama sun zuba da zuwa duniya cikin cikin sama ya cikin sama badar yi a yanzu jajijin barayin na kankara wato zuwa sun nan ba wani gurbin kankara wannan mutum kana cikin ruwan sun da kankara na wato ina aka samu kankara da kuma yi wannan sai a kan ta ruwan kankara wani lokaci mai kananan kankara wani lokaci manya manya zuwa sun kankara an yi yanzu ko ruwan sun zai fara ai ba da misali ne bai sai mu yi mai da Allah ne ga dama ya samar da wanda yake so da kankaran nan wato ya samar da sanyi wai sai mu sarrafa shi an bin da wani lokaci ka ga halayen da ko wajen kuma sai dai a samu kusanci wani lokaci ya yi ruwan zai ba zai samu ba ya kaɗu sana bana jiki wani yan wannan zai ji da zai ke yawo yana kusa ya samu bin afsar ya tafiye da gani da annabi da mai duba da gogare ai ya kafa wa ya ba wuce da kaɗu wani biyan nan zai saba kai saboda tsananin wannan ba mun ce mai haka Allah yake yi da cikin wanda يقدم الليل ما الليل والنهار أن إذا الجوع ليلنا لنا أن يأتي كل منهما غدا الآخر يكن دون قوة من جنس مسايا الليل إذا لوكتنا لنا يا أوتي سي مسايا الليل إذا لوكتنا لنا أوتي سي مسايا لنا ويأتي هكما ألا با الله يقول إن في ذلك سيئا وجهنا لا تبليد بنا والمسلم akwai zaɓiɓɓen akwai lura na lalatin nuni da wani wasa gama abota basira a yi asari da basayin da masu basira a na kusurcin ya yi da ruwa wannan da
wannan na kuka da batun mimma abin kuma yaushe ala bakun ومن هم يمشي على رجلين ومن هم يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فكلمنا لكم بينات فلا يهدم نجار إلى ولكم بين
نعم والله على كل دابة Allah shi ya mai shi dukkan dabba dabba a dabba ana nufin a ko mutum ko na ba duk abin da yake da ya zai kasa shi ne wa ma min dabbatin da wani illa ala ma ya zinka kullu ma ya zinko al-amri duk abin da yake tafiya a nan ƙasar sunan shi da bani to Allah ya ce Allah ya yi dukkan dabarun haiwanin rayuwa min baɗin duk abin da ka gani an samar da shi daga ruwa ne a yin rufin manjini a cikin abubuwan da Allah ya halitta bai yi su yin ɗaya ba ba min humman yamshi ala wasihi akwai cikin halittar da Allah ya shi tafiya a ciki kan hayati kamar maciji والأواني والقانون التي ألا نهاك ألا يتيتم بها نفسي ومنها طيب بها نفسي من يمشي والذي بها على رجليه ساكبه ويموت كالإنسان تغمض وطيب تغمض ياك ألا إلى ما يموت ومنها طيب من يمشي والذي بها على أربعين ساكبه كما هو يموت كالبقائي والأنعام كمن دبوا نعم duka haka Allah ya yi su wa ya kalli kuma ma ya ja Allah yana halittar abin da ya zo inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne ya mangoni duk wanda kaga Allah ya halitta shi ta wannan to yana nan haka Allah ya yi shi da duk dan adam ne ko wanda ya cikin halittun Allah su da gobe ne da ne gaba daya wasu kan wannan kai ko dan adam in ga dama ka dubi kasan in ga dama ka dubi sama sai aka yi ka rabinka kamar dabba rabinka kamar mala'ika domin daga cikin nan wani zuwa Allah dabba ne kawai tun da shi ne ya nufi banda ya shigo banda ya duba banda ya kashi zaka yi yana nufi sai dai ya al'aura gurin jimari dabba yana da yi duk wannan gaga irin dabba ne idan ka bi har in ka bi cikin ka sai ka zama dabba za a ganka hawa cikin ka kai maka Allah ne can sama kuma sai Allah ya kawo maka zuciya yace in ta yi kyau ko mene ne kyau sai akwai ido a wurin akwai kulli akwai mene ne akwai mene ne duka to shi dan adam shi yasa ya kowanne kullum kaga dan adam wani lokaci ya halin dabba ya kwanta wani lokaci ya miƙe da kamar halin da Allah ya ce to haka yake yi ne wannan dan ku lura in Allah la kulli shay'in qadir kaga dan Allah ayatin mubayyinat hakika mun saukar da ayoyi masu bayyanawa bayyana cikin Qur'an wallahu ya yi man yasha Allah shi ke shiryar da wanda ya zo ila tirani zuwa ta barki da yake mutsaƙe ta barki madaidaici aikin Islam addinin musulunci alhamdulillah rabbil alamin الشيخ مالك سالم الدكتور لما عبد القادر بشير بدا وكيل كمال محمد الكبير الله تعالى من فهمته Allah ya kara muku juriya da hakuri Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayen Allah ya ji kan iyayen iyayen Allah ya ji kan malumin Allah ya ji kan malumin malumin Allah ya ji kan shugaban a shek mala alƙalin Allah ya masa dama Allah ya nuna kaiya da aljanna iyayen mu Allah ya gabata mu mai martaba ta dubbar Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya sa a zama lafiya albarka da kuma yanzu a tambaya da farko akan magana wannan dare da yana kan sana'ar shi yana jan mota sai haɗari ya same shi da haɗari ya same shi a har mutane sun suka fita a gidan Imana wanda ya zai yi hasaransa
a cikin motar ne ko shi ne wuri a cikin motar da tufari ba a yi shi idan mutum ya kashe mutum za a zuci yanayin kisa akwai abin da ya fi karfin ka kowa na tafiya ba zanganci ba mota ta ya ta fashe ko na abu ya kare ya fara a kansa wannan bai shiga layi ba amma in yi ganganci da mota ya je kare mutane ya suka mutu ko ya tuku ganganci tuka mota mota aka mutu ko wata mota ta tuka mishi kan fara wannan biyu azumin cikin cikin ya gama
akan akan wata lura wannan kuma mutum ne wanda Allah ya nufa dukiya duk shekara yana tafiya da zakka duk shekara zakka ba ta wuce shi a wannan shekarar da aka shiga sai Allah ya karɓi ransa ajalin sai sauka to mazajen za su iya cire wannan da ta a cikin kafin har ba za su iya fitar ko gobe za su iya ba idan har kani ya mutu ya kai daidai lokacin da dubin ya shekara ya kai cikakken shekarar misali a ce duk watan azumi yake bai da zakari sai watan azumin ya zo kani ya samu damar bai da zakari sai Allah ya karbi rayuwarsa to zakka ya shiga kudin kamin araba su ƴaƴan sai su fidda masu zakkar da ya saba su hana amma da a ce ya mutu a watan rajab ne ko sha'aban ai bai zo ba sai su ji wurin su kawai to haka wajibi ne tun da kudin lokacin da zakka ya hau yana nashi bayan mutuwan da ya zama na to ya zama ba shi a kansa sai su fidda masu zakka da mutu
a kan wannan ya ce a can kudu ga 'yan kasuwa wanda ranar juma'a malam na hudu ba amma ba za ka yi tashi yi a yakan hudu ba sai dai su sau kusa da kayan su a ranar da sau waya ya hukunci sanar a an shi jimma yana da hukunci ba irin sauran salloli guda biyar ba ne sallah guda biyar daga nan zuwa babban dorima in kana yin kafara sai ka yi amma sharaɗin sallan juma'a ittisalin shugubi sai sahu ya sadu da masallaci ba kai kana can wani gefe tsakaninka da juma'a akwai wani kwararro ko a wannan baka da juma'a a cikin malikiya sai inda kake sahu sahun sallah ya sadu da wani wurin sannan ka samu juma'a to kai da zo bai da tagan da ko tumatir da sahun da samu yin ka ba ai ba ka da sallar juma'a ladan da juma'a ba ka da shi saboda haka ya kamata daga inda kake ka taso ka zo ka haɗa sahu da inda ya fito daga masallaci har zuwa inda yake kai sallah sannan ka samu juma'a ne shi nawa ne ana assalamu alaikum ba ka san alƙawarin zuwa wajen kayan kamar
aka rubuta wannan wata mata ce aka yi sallar a zuhur aka yi sallar a zuhur aka yi sallar da aka duk wata ba tana cikin wannan aikon sai a rada ya tafi mata to wani ya zaɓe da wannan ramon ta dole ne da basi ba to zalloli tun da ita ne da zakaci lokacin sallan ya yi alama ne ba lokacin ya asir ya yi ba ta yi ba ga kuma ma yanzu shari'i wani abu na shari'a da ya hana ta sai tattalin nan ba zallan ba zai biya ba to ya zama laifi a kanta in ta zama sai da biya wani sassanori guda biyu da mata yi ba an ta bari al'ada ya zo mata idan kuwa a farkon azan ne ana kiran sallan azan za ta tashi da biya al'ada ya zo azan ne ya fara da biya
a kan matsala wannan ya kawo sadaka ne yana neman a mashi a du'ayi Allah ya dubar mahaifinsa kuma ya duwarsa a du'ayi Allah ya gabar Allah ya gabar lafiya fatan lafiya da kuma masu neman addu'a da masu zuwa jarabawa da neman du'ayi Allah ya dubar da ya zama Allah ya mace da Allah ya mu wa Allah Amin.
ya da mai da ayyukan Allah ya zama da rabbul alamin Allah ya da rabbul alamin Amin.